الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشفعة littafin shufa abinda ake nufi da shufa abinda ake nufi da shufa shine mutane biyu suna ishtiraki cikin mallakan abu daya gida daya ko gona daya abinda za a iya rabawa amma ba a raba ba to sai ɗaya yana so ya sayar da rabonsa da ke ciki to abokin da yake tarayya da shi shine ya fi cancanta da a sayar mishi in an sayar ma zai iya zo ya ce yana bukatar yana bin haƙƙin shufa sai a bashi haƙƙin shi an fahimta saboda addinin musulunci son zaman lafiya yake to shine yace babu ma takha'u fihi shufa babin da ke bayanin abinda ake shufa a kai ko a ciki me shufa ke shafa kuma yaushe ake shufa din yaushe ne kuma shufa'an ke wucewa ba za a yi ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace مؤلف قال حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعه فيما لم يقسم بين الشرك بين الشركاء manzon Allah ya yi hukunci a cikin abin da ba a raba ba tsakanin waɗanda ke da musharaka cikin abu ba a raba ba ba a fitar da hanya ba to shine sai manzon Allah ce فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه إن أرب سكاني أكتشير هنيا wannan ga bangarensa wannan ga bangarensa to kai abokin da ke da shiraka din baka da hakkin shufa kuma saboda an yanka an cire iyaka ga bangarenka ga bangaren shi an cire hanya fala shufa'ata qala malikun wa ala zalika السنة التي لا اختلاف فيها عندنا imam malik ya ce wannan shine akan haka sunna take sunna da babu sabani a cikinta a wajen su mutanen madina qala malikun imam malik ya ce innahu balaghahu anna sayyid ibn al-musayyib su'ila an ash-shuf'ati hal fiha min as-sunnah min sunnati imam malik ya ce ya samu labari cewa an tambayi sa'id ibn al-musayyib shufa akwai wata sunna akwai dalili akan haka akwai sunna faƙala na'am shi sa'id ibn musaib yace i ash-shuf'atu fi duri wal ardina ma'ana shufa a cikin gidaje ne da gonaki da filaye da ake mallaka wala takunu illa baina shuraka'i ba ta kasa baya kasancewa tsakanin waɗanda suka yi da musharaka din قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك أكتي سليمان بن يسار شما كتن كتن هكا قال مالك إمام مالك يتي في رجل اشترى شخصا مع قوم في أرض بحيوان عبد أو وليدة أو ما أشبه ذلك من العروض mutumin da suke da musharaka rajulin ishtara shakhsan ma'a qaumin wanda ya sai rabo a cikin abu tare da mutane fi ardin a cikin wata kasa gona bi haywani abdi bi haywanin abdin awalida rabon abin da ya saya din nan ba kudi ya bayar ba ya bada baiwa ya bayar ko bawa aw ma ashba'a zalika ko kwatankwacin haka min al'arudi a cikin haja ta kasuwanci فجاء الشريك ياخذ بشفعته sai abokin da ke da musharaka din ya zo yana son ya yi aiki da haƙƙin shufa ba da zalika bayan haka fawaje da la'abda awul walida kada halaka da ya zo ce samu bawan da aka saya aka biya din da bai ko baiwan ko abin sun halaka to ba a san kuɗin da aka saya ba kenan walam ya alam ahadun qadra qimatiha ba wanda ya san gwargwadon abin da aka saya ɗin faya kulul mushtari sai wanda ya saya ya ce ƙimatul abdi aulwali da tumiyatu dinari wanda ya sai sai ce kiman bawan da na bayar da saya din ko baiwa din dinari ɗari ne waya kulu sahibu shufa a sharik wanda ya zo yana son ya yi aiki amfani da hakkin shufa din sai shi kuma ya ce bal qimatu ha hamsuna dinara a a duk da cewa sun mutu ba a sani ba kiman su dinari hamsin ne an samu bambanci wanda ya saya ya ce dinari ɗari wanda ya ce hamsin to an samu sabani kenan to ya za a yi shi ne yanzu imam malik zai yanke hukunci ya za a yi in an samu sabani tsakaninsu ƙala malikun imam malik ya ce ya halifin mushtari wanda ya siya sai rantsuwa an na ƙimata mashtara bihi mi'atu dinari shi rantsuwa cewa abin da ya siya kimansa dinari ɗari ne thumma in sha'a an ya kudu sahibin shufa a kaza auya turuk to wanda ke da hakkin shufa din in ya ga dama sai ya karba a dinari ɗari din tun da ya rantsuwa ko kuwa ya hakura ya hakura ya bari illa an ya tiya shafi'u bi bayyanati sai dai shi wanda ya ce dinari hamsin ɗin shine shafi'u ɗin sai ya kawo hujja ko shaida da ke nuna cewa wannan abin bai kai dinari ɗari ba an na kibatar abdi aulwalida dura ma kalar mushtari kala malikun to wannan magana an gama da shi kenan an gama da ita kenan ko to imamu malik ya ce man wahaba shiqsan fi darin aw ardin mushtarika mushtaraka fa asabahu al-mawhub lahu biha naqdan aw ardan wanda yake da suke da musharaka sai ɗaya ɗauki ɓangaren sa sai bayar kyauta kyauta kuma kyauta ai iri biyu ne ko na farko sadaka in ka bayar kana bukatar wani abu ne baka bukatar wani abu na biyu kyauta da zaka bayar kana son a baka wani abu a baka tukuici a baka wani abu a baka abin abin nan to wannan na biyu shi ake magana ya ba da rabon shi ya ba da kyauta sai aka ba shi tukuici fa asabahu al-mawhub lahu biha naqdan aw ardan wanda aka baiwa kyautan sai ba da tukuici kuɗi ko wani abu daban to mu ne mu muke ce mashi tukuici da aka bashi kyautar sai shi ma ya bada me me kenan za a ci shi ma ya bada kuɗi me tukuici a wajen bahaushe tukuici eh nuna godiya girmamawa to mutum zai baka kyauta ko sadaka ko ya ce ga miliyan ɗaya ka kai musu kuje ya baku kuje ya baku kuje ku karbi tukuici sai suka kai suna faɗa haka nan da suka kai sai aka ba su tukuici ai ba mai son tukuicin addu'a kuɗi suke su to miliyan ɗaya da ya bayar ɗin aka ba da tukuicin dubu goma ko dubu hamsin ko dubu ɗari ladan nawa zai samu miliyan ɗaya shi ya turo sai ce zo su karbi tukuici fa ga shi ku je ku kai ku karbi tukuici eh to wanda ya bayar da kyauta sai aka bashi sai aka bashi tukuici fa asaba wal mahub lahu biya naqdan aw ardan fa inna shuraka'a to sai masu waɗanda ke da abokan tarayya masu haƙƙin shufa'a din يأخذونها بالشفعة إن شاءوا ويدفعون إلى الموهوب له قيمة قيمة مطلوبته ذا سكربا شفعة حق سنين أما wanda aka baiwa kyautan ba ya bada tukuici ba sai su biya kudin kayan inda suka karbi shufa'a kuma tukuicin da ya bayar din su biya shi ya tafi daidai kenan qala malikun ومن وهب هبة في دار أو أرض مشتركة فلم يصب منها wanda ya bayar da rabon shi kyauta ba a bashi tukuici ba ba a bashi wani abu ba maimakon ana ba da kyauta kana ba da kyauta don ka samu kyauta manzon Allah ne aka hana wala tamnun tastakthir eh me sallallahu alaihi wasallam amma mutum kaka iya ka bayar kyauta kana jira a baka wani abu wannan kyauta ne bayar don a bashi falam yusab minha ba a bashi komai ba wa lam yatlubha shi kuma bai nemi wani abu ba maimakon kyautan da ya bayar ba فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها sai wanda ke da hakkin shuf'an ya zo yana so ya ɗauki ɓangare ɗaya ɓangaren da aka bari kyauta ɗin da yadda aka sayar falaisa zalika lahu imamu malik ya ce a'a ba shi da wannan iko malam yusab alaiha muddat baka'ihi bi gairi thawab da lokacin da ya bayar ba a ba shi komai ba ba a ba shi tukwici ba to wannan lokacin kafin a zo a ba shi tukwici ba ka da iko ka zo ka ce ai zan sayi wannan abin zan bayar da abin da aka bayar na karba tun da hakkina ne shufa imam malik ya ce ba ka da wannan iko fa in usiba fa huwa lishafi'i to in aka ba shi tukwici to shi kenan bi qimati thawabi wanda ke da hakkin shufa zai iya karban abin ya biya kuma ya ba da kiman tukwicin da aka bayar an fita lafiya kenan zai zo ba dai baka kudi ba saboda mai baka son ya mallaka wake da hakkin shufa dan uwanka a to ai hakkinsa ne to imamu malik ya ce gashi nan zai zo insha Allah قال مالك في رجل اشترى شقصا في أرض مشتركة بثمن إلى أجل wanda ya zo ya sai sharka ɗin da hakkin shufa sai ce she zuwa wani lokaci ba zai ba adda za a biya zuwa ya saya amma zuwa wani lokaci fa'ara da shariku an ya kuzaha bi shufa'ati sai wanda ke da hakkin shafa'a ɗin sai zo ya ce ni zan ɗauka da shufa'a ƙala malikun imam malik ya ce in kana maliyan ya ce in wanda ya saya bashi ɗin mai hali ne falahu shufa'atu bi zalika samani ila zalika al'ajali shi wanda ya zo ya ce zai karba ɗin in mai hali ne eh za a bashi shufa zuwa wancan lokacin da wancan ya saya ce ya saya bashi ɗin wa in kana makhufan an la yu'addiya samana ila zalika al'ajal in kuma ana shakka cewa wanda ke da haƙƙin shufa ɗin ba zai iya biya ba lokacin da aka yanke din fa iza ja'ahum bi hamilin mali'in thiqatin misl alladhi shara minhu ash-shakhs ash-shakhs fi al-ard al-mushtaraka fa zalika lahu in ya kawo wani ya ce to gashi wannan shi zai biya lokacin da aka sa sai aka amince da shi to za a sayar mishi kamar yadda aka sayar ma wancan din zuwa wani lokaci din qala malikun imamu malik yace لا تقتأ لا تقتأ شفعة الغائب غيبته لا تقتأ شفعة الغائب غيبته wace magana kenan yace la taqta'u la nafiya taqta'u fi'lun mudari'un marfu'un litajarrudihi min an-nasib wal jazm li'anna al-mudari'a yurfa'u idha خلا من الناسب أو الجازم بحيث إذا دخله ناسب نصب وإذا دخله, دخله جازم جزم لا تقتأ باتا ينكيوا شيني يتي آه ما باتا ينكيوا بني ga fa'ilin can gaba ga fa'ilin can gaba la taqta'u shuf'atal gha'ibi ghaibatuhu fa'ilu taqta'u kenan eh imamu malik kenan muna irabin shi ne tukunna yace taqta'u fi'lu mudari fi'lun mudari'un sai ka ce marfu'un limadha litajarrudihi min an-nasibi wal jazim hadha huwa al-i'rab as-sahih fi'l mudari'i ne marfu'un marfu'i ne saboda me saboda ba a samu nasib ko jazim ya shiga mishi ba saboda inda an samu nasib ya shiga sai ce lan taqta'a lam taqta' lan sai ka ce harfu nasbin harfu nafiyin wa nasbin wa istiqbalin taqta' fi'l mudari'in mansubun bi lan alaysa kadhalik in jazmi ne lam taqta' lam harfu nafiyin wa jazmin wa qalbin taqta' fi'l mudari'in majzumun bi lam an fahimta wannan irabin duk ya zo ne saboda imam malik sai daga baya kawo fa'ili la taqta'u shuf'atal ghaibi ghaibatuhu ai wanda ke da haƙƙin shufa'a ya zama baya nan kasancewar shi baya nan baya hana haƙƙin shi na shufa'a abin da imam malik yake sai faɗa ke an fahimta wa in talat ghaibatuhu ko da a ce fakuwar tasa ta yi tsawo wa laysa lidhalika indana haddun tuqta'u ilayhi shufa'a imam malik yace bamu da haddi cewa in yan bai zo ba zuwa lokaci kaza hakkin shi na shufa'a ya ya, ya sarai kenan yace bamu da wannan haddi mana duk sa'an da yazo yana da hakkin shi kenan qala malikun imam malik yace fi rajuli yuwarrithu al-ardha nafaran to imam malik ya kawo wata mas'ala yace yuwarrithu al-ardha nafaran wannan ya wannan maganar sai an fassara ta mutum ne yake da ƴaƴa sai ya mutu ya bar su ba su za su gaje shi ba za su gaji gonan da menene da menene da menene nafaran min waladihi cikin ƴaƴansa thumma yuladu li ahadin li ahadin nafari cikin ƴaƴan sai daya aka yi masa aka haifar masa da ya zama jikan shi kenan da ya mutu ya mutu ya bar ƴaƴa sun gaje shi ko cikin ƴaƴan shi kuma ɗaya cikin su sai aka yi masa ya haifi da an fahimta shi da ya haifi dan sai ya mutu zai bar ɗan shi ya bar ɗan shi kenan al'ab alaisa ka zalik faya biyu ahadu waladi almaiti haƙƙahu fi tilka al'ard to ɗaya cikin ‘ya'yan wanda ya mutu ɗin nan zai sayar da haƙƙe shi a cikin wannan abin da aka gada shi imam malik yake hukunci ce fa inna akhal ba'i a haqqu bi shufatihi min umumatihi shuraka ya abihi yace dan uwan wanda zai sayar da abin shi yake da haƙƙin shufa'a ba baffanninsa ba kannin ubansa ba shi yake da haƙƙi a wajen malikiya ƙara malikun wa haza al'amuru indana ya ce haka al'amarin yake a wajenmu ƙara malikun imamu malik ya ce matsalar ta fito manyan malaman masu fassarar kansu sun zo wani su wala'alla maliku yuridu kaza wala alla maliku yuridu kaza wayansu masu sharhin ma duk wayansu babu karshe suka tsallake shi ba sai su je wani wani babin su ci gaba da da fassara an fahimta qala malikun ash-shuf'atu bayna ash-shuraka'i ala qadri hisasihim hakkin shufa tsakanin waɗanda ke da musharaka a ciki kowa gwargwadon hissansa da ke ciki gwargwadon rabonsa da ke ciki ya kuzu kullu insanin minhum bi qadri nasibihi kowa zai dauki gwargwadon nasibin shi a ciki in kana qalilan fa qalilan wa in kana kaseeran fa bi qadrihi wa zalika idza intashahu fiha in basu fahimci juna ba kenan aka samu sabani a cikin su amma in an fahimci juna to ai mas'alar tana da sauki ba damuwa kenan ko qala malikun imamu malik yace فأما أن يشتري رجل من شركائه حقه فيقول أحد شركائي أنا آخذ من شفعتي بقدر حصتي تسيتي فأما أن يشتري رجل من شركائه حقه wani a cikin masu musharaka ɗin ya ce yana son ya sai haƙƙinsa fa ya kulu ahadu shuraka'i sai ɗaya cikin masu musharaka ɗin sai ce ana akhudhu min ash-shuf'ati bi qadri hissati ni zan dauki gurgurdon rabona ne wa yaqulu al-mushtari sai wanda zai saya din yace in shi ita an ta'khudha ash-shuf'a kullaha aslamtuha ilayka in zaka dauki shuf'a baki daya zan sallama maka wa in shi ta anta dafada in kuma baka iya dauka ka bar shi fa innal mushtariya idza khayyarahu fi hadha wa aslamahu ilayhi wanda zai sai din aka bashi zabi ya mika masa ya ce gashi ko ka sai duka ko ka bar duka falaysa lishafi'i illa an yakhudha shufatan kullaha mai haƙƙin shufa din ba shi da zabi sai dai ko ya ɗauki dukka aw yusallimuha ilayhi ko ko ya bari fa in akhadhaha fa huwa ahqqu biha wa illa fala shay'a lahu in ya ɗauka to shi ya fi cancanta da ita in bai ɗauka ba kuma to ba shi da komai قال مالك في الرجل يشتري الأرض فيعمرها إمام مالك يتي متن يسيقونا كو فيلي كو منيني فيعمرها بأصل سيرها يا ونن أبين يدس بشيا أتشكي ya za'uhu fiha awul awul bi'ir ya firuha da ya sayi gonan sai da shi ya dasa bishiya ciki ko ya haka rijiya a cikin gonan thumma ya'ti rajulun fayudriku fiha haqqan fayuridu an ya'khudha bi shuf'ati sai wani mutum ya zo kaga yace fi rajuli ar-rajul huna ma'rifa sa'annan thumma ya'ti rajulun rajulun nakira wal ma'rifa idha'u idat nakira لا لا اقتضت التغاير النكرة إذا أعيدت معرفة كانت أين الأولى أما المعرفة إذا أعيدت نكرة اقتضت التغاير اقتضى التغاير فيدك فيها حق شيء يتردى أن جار قونا أن أندس بشيا سانكو أي ريجيا فيريد أن يأخذها بشفعتي سيتنيزا أو كاد حق شفعتا innahu la shuf'ata lahu fiha imam malik yace ba ka da shuf'a ciki sai dai illa an yi illa an yutiyahu qimata ma amara sai dai in ya biya kiman abinda aka kashe cikin dasa bishiyar koyin rijiya din fa in a'tahu qimata ma amara kana haqqan bi shuf'a in ya biya wahalar da aka yi to shike da ya fi cancanta da ya dauki shuf'a wa illa fala haqqa lahu fiha in ba haka ba ba shi da hakki ciki قال مالك إمام مالك يتي من اشترى شقصا في دار أو أرض wanda ya sayi wani rabo a cikin gida ko gona ko fili wa hayawanan wa urudan fi safakatin wahida fili ne ya saya ga dabbobi a ciki ga abubuwa na arziki a ciki ya hada su baki ɗaya ya saye su nan ba a me? to man ba a hissatahu min ardin audarin mushtaraka wanda ya sayar da rabonsa a cikin gona ko gida ko wani abu da aka yi musharaka a ciki falamma alima فلما علم أن صاحب الشفاة يأخذ بالشفعة يا سير مكة سي يتنا أي وندك إلى هكي شفعة زي زو ينمي هكي شفعة دي. استقال المشتري يتي كي دك سيادنا كور مورور يتنكي فأقاله سيو أكورور يتنكي قال إمام مالك يتي ليس ذلك له باشد حكي باشد حكي ينحكى والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها به wanda ke da haƙƙin shufa shi ke da haƙƙin a sayar mishi da kiman da aka sayar ma wani shi a sayar mishi shi ma haka nan qala malikun man ishtara shiqsan fi darin aw ardin haka yake ko wanda ya sayi wani rabo a cikin gona ko fili ko gida wa hayawanan wa arudan fi safakatin wahidan wanda da kasa gona ɗin sai gona akwai dabbobi da abubuwa na arziki da abubuwa duk aka hada aka yi ciniki ɗaya kasa su fatalaba shafi'u shufa'atahu fi dari aw al-ardi wanda yake da hakkin shufa'a shi zo shi yana son a bashi shufa'a a kas cikin rabin gonar ko filin ko gidan fa qala al-mushtari wanda ya saya din sai ya ce khudh mashtaraitu jami'an fa inni inna masharaituhu jami'a yace a a in kana so ka dauki duka baki daya ai ni na sai su ne baki daya a hade ya zaka so ka zo ka sayi filin ka bar min dabbobin ya zai da su qala malik imam malik yace bal ya'khudhu ash-shafi'u shuf'atahu fi ad-dari aw al-ard bi hissatiha min dhalik ath-thamani yuqamu kullu yace mai hissa zai zo ya bi haƙƙin shuf'an shi abin da ya nema ɗin ko gonan ko gidan gwarodon abin da ya nema sai a kawo komai a yi masa kima wannan kimansa kaza wannan kudin shi kaza wannan kudin shi kaza sai ka ɗauki shufa'ar ka kana da haƙƙi kullu shay ishtarahu min zalika ala hiddatihi ko dukkan su kowanne a yi masa kima shi kadai ala thaman alladhi ishtarahu bihi akan kudin da ya saya ya hada su duk ya saye su naira miliyan ɗaya ga fili gona ga gida ciki ga ga menene ga rijiya ga dabbobi a ciki shi a zo a yi ma komai kuɗi har ya ya kama miliyan ɗaya ɗin sai aka waɗanda suka kware wannan zai yi kaza wannan zai yi kaza wannan zai yi kaza ثم يأخذ الشفيع شفعته بالذي يصيبها من القيمة من رأس الثمن wanda yake da shufa ke zo ya ɗauki shufa'arsa da gwargwadon da aka yi aka yi aka yi ma wurin firashi komai aka yi masa firashi wala ya akuzu min alhayawani wal arud shay'an illa an yasha zalika ba za a ce dole sai ya sayi dabbobin ba sai dai in yana so sai ya saya qala malikun imamu malik yace wa man ba'a shakhsan min ardin mustarakatin wanda ya sayar da rabonsa a cikin gona ko fili wanda suke da ishiraka a ciki musharaka a ciki fasallama ba'adu man lahu fiha ash-shufa'a lil ba'i wa'ansu da suke da haƙƙin shufa'a a ciki sai suka yadda suka mika wuya wa aba ba'aduhum illa an yakhudha bi shufa'atihi wannan suka ce to mu mun yadda a sayar mishi wannan suka ce a a mu ba mu yadda ba sai mun dauki shufa'a din mu inna man aba an yusallima ya'khudhu bi shufa'ati kullaha ya ce wanda ya ce shi ba zai ba da izini a sayar bai ba zai yadda ba zai janyina ba zai ba da izini ba to sai ya ɗauki shufa'an duk baki ɗaya ba rabi zai ɗauka ba walai salahu an ya kuza bi kadri haƙƙihi wa ya turu kama baƙiya ba shi da haƙƙin ya ce to gwargwadon haƙƙi na shi zan ɗauka aka ce sai ya ɗauki duka ko ya bar duka قال مالك إمام مالك يتي في نفر شركاء fi darin wahidatin mutane ne suke da musharaka a cikin gida guda ɗaya fa ba'a ahaduhum hissatahu ɗayan su she sayar da rabon shi a ciki wa shuraka'uhu ghayyabun kulluhum waɗanda suke da musharaka a ciki dukkan su ba sa nan illa rajulan sai mutum ɗaya a ciki fa urida ala hadiri an yakhudha bi shuf'ati aw yatruka wanda kenan din sai aka ce mishi ko ka karbi shuf'a ko ka ko ka bari فقال أنا آخذ بحصتي وأترك حصص شركائي حتى يقدموا yace ni zan ɗauki rabona ne in bar rabon ‘yan uwana har sai in sun zo fa in aka zo fa zalika in sun ɗauka to yayi daidai wa in taraku a kasu jami'a shufa in suka ce a'a sai zan ɗauki in biya duka baki ɗaya in ɗauka kala malikun imamu malik ya ce laisa lahu illa an yakhuz zalika kullahu aw yatruka imam malik ce ko dai ya dauki duka ko ya bari fa in jaa shuraka'uhu akhadhu minhu aw taraku in sha'u imma su hakkin musha'i shufa'a suka zo ko su karba ko su ko su dauki hakkin shufa'a ko ko a'a su bar masa fa idza urida hadha alayhi falam yaqbaluhu fala ara lahu shufa'a in aka gwada in aka nuna masa bai karba ba imam malik ya ce ba na ganin yana da haƙƙin shufa'a shufa'a ainihin shufa'a mai cece shufa'a kuna mallakan abu ko biyu kuna mallakan abu ko biyu ɗaya na son ya sayar da ɓangaren shi zai sayar ma wani ya zo ka zamo ka samu wani kuma ya zama musharaka da shi ne aka ce kai ka fi cancanta ya sayar maka in ya sayar kana da hakkin ga ɗaukaka kara ka ce kana da hakkin shufa sai a karbo a baka ka biya saboda ka mallaki abinka ba ka son a hada ka da wani a ciki amma har aka zo aka raba ga ɓangarenka aka yi ma komai iyaka ga ɓangarenka ga ɓangaren wane aka yi hanya a ciki to ba ka da hakkin wannan shufa kuma to mai makoci ya yi eh abin ya fito fili babu ma la taka'u fihi shuf'a babin da yazo na bayanin abinda ba a shuf'a a ciki yaushe ne in yaushe ne ba za a yi shuf'a ba wani abubuwa ne da ba za a yi shuf'a ba a ciki قال يا قال مالك عن محمد بن أمارة عن أبي بكر بن حزم أن عثمان بن عفان قال يتي سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه يتي إذا وقعت الحدود في الأرض إن أكا ينكا أكا فد إيهاكا أتكم قوناكو أحنيا أكا إيهاكا كي غاب أنغرك وأنا غاب أنغرش فلا شفعة فيها to ba ba ba wanda ke da hakkin yin shufa'a kuma wala shuf'ata fi bi'rin ba ba a shuf'a a cikin rijiya saboda ai rijiya ba za ta rabu ba ko wala fi fahalin nakhlin ba za a yi shuf'a kuma ba a cikin gonan dabino ne wannan kilili da ake sawa nan aure ko barbara din ba za a zo a yi shufa'a ba a ciki qala malikun وعلى هذا الأمر, الأمر عندنا يجي حق الأمر يكي أوجب متانا مدينة قال مالك إمام مالك يجي ولا شفعة في طريق صلوها القسم فيها أو لم يصله يجي باب شفعة akan hanya da kuke mallaka ko da za a iya raba ko ba za a iya raba ba hanya ce ta jama'a ba za a yi shufa wannan ce shi zai sai a batta har da take hanya ce ta jama'a qala malikun في رجل اشترى شقصا من أرض مشتركة wanda ya sayi rabo a cikin gona da ake mallaka ko ala annahu fiha an bil khiyar yace eh shi za a bashi zabi al khiyar fa arada shuraka al ba'i an yakhudhu ma ba'a sharikahum bi shuf'ati qabla an yakhtara al mushtari wa'anda ke da hakkin fa arada shuraka al ba'i waɗanda ke da musharaka a ciki shuraka'in wanda yake zai sayar ɗin sai suka ce an yi akuzu ma ba a shariƙuhun bi shufa'ati sai suka ce wa abin da ka sayar ɗin mu za mu ɗauki shufa'a za mu biya mu mu ɗauka kabla an yaktarar mushtariya kafin wanda ya sayi ɗin ya zaba dama an ba shi zabi inna zalika la yakunu lahum hatta ya akhudha al-mushtariya wa yathbuta lahu al-bay'u imam malik ya ce ba su da wannan haki sai wanda ya saya din in ya zaba ya ɗauka ya tabbata cewa eh ya saya ya zama mallakarsa fa iza wajaba lahu albay'u falahum ash-shuf'a to in ya zamana an ciniki ya cika an gama ya saya to shine suna da shufa a ciki kenan qala wa qala malik fi ar-rajul yashtari ardan fatamkutu fi yadihi في يديه حين ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا بميراثه mu tafi mu karasa koko ko akwai tattaunawa a karasa قال مالك وقال مالك إمام مالك يتي في الرجل يشتري أرضا فتمكث في يديه وندي سيقونا قونا تزونا هنشي حينا وزوا ونلوكتي ثم يأتي رجل fayudirku fiya haƙƙan bi mirasi sai wani kuma ya zo ya samu ya riski haƙƙi da aka yi na gado inna lahu shuf'a ya ce zai shuf'a in sabata haƙƙuhu in haƙƙinsa ya tabbata to yana da haƙƙin shuf'a wa inna ma aghallatil ard min ghallatin fa hiya lil mushtari al awwali abinda gonan ta bayar na amfanin gona na wanda ya sai na farko ne ila yaumi ya fito haƙƙul akhari har zuwa lokacin da ɗaya na biyu shi ma haƙƙinsa zai tabbata li'annahu qad kana baminaha saboda wanda ya sayi na farko ɗin ai ya lamunce wannan abin don da abin ya halaka hasararsa ce eh law halaka ma kana fiha min ghirasin aw zahab aw zahaba bihi as-sailu saboda ya lamunce da a kasara aka yi shi kadai zai dauka to shi yasa yanzu shine hakki shike da hakki a ciki qala yace fa in tala zamanu in lokaci yayi tsawo aw halaka shuhudu ko waɗanda suka yi shaida abu sun halaka aw matal bai'u aw al mushtari ko wanda ya sayar ko wanda ya saya sun ya mutu aw huma hayyani ko mai saya da mai sayarwa duk suna nan a raye fa nusiya aslul bai'i sai aka manta asalin cinikin da aka yi wal ishtira'i cinikin da aka yi da wanda ya cinikin saye da sayar wanda an manta nawa ne ya aka yi lituli zamani saboda tsawon lokaci fa inna shuf'ata tanqati'u yace shuf'a za ta yanke anan wa ya'khudhu haqqahu allazi sabata lahu sai ya dauki haƙƙinsa da ya tabbata masa وإن كان أمره على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه كودا أتي وإن كان وإن كان أمره على غير هذا الوجه في حداثة الأهل وقربه كون الأمر شي يا كسن على غير هذا الوجه في حداثة الأهل وقربه كون أتشد أكي أبن بجمع با ول- وأنه يرى أن البائع غيب الثمن وأخفاه ليقطع بذلك حق صاحب الشفعة yana ganin wanda ya sayar abin ya ɓoye cinikin ne baya son a san nawa aka saya yaya aka yi saboda an ce in aka samu tsawon lokaci to haƙƙi ya abin ba a san ya aka yi ba ya aka yi ba to wannan ba tsawon lokaci aka samu ba wanda ya sayar ne ba wai tsawon lokaci ba ne ya ɓoye cinikin da aka yi ne saboda haƙƙin shufa'a قومت الارض على قدر ما يرى انه ثمنها to ya za a yi sai ce sai a zo a duba kasan a yi mata gonan a yi mata kima wannan gonan kimanta zai kaza fa yasiru thamanuha ila zalika sun sai a ce to yanzu kudin gonar kudin gonar ya zamo kaza kenan thumma yunzaru ila ma zara fil ardi min bina'in aw ghirasin aw imaratin gonar ta kama kaza amma za a duba gani ya gyara kaza ya gina kaza ciki ya yi kaza a ciki fa ya kunu alama ya kunu alaihi man ibta al-ard bi thamanin ma'lumin thumma bana fiha shi a yi mishi irin yadda za a yi ma wanda ya sayi gona da aka sani nawa ne farashin gonan ko menene ya kama amma ya yi gini a ciki ya yi kare kare a ciki wa garasa kuma ya yi shuka a ciki thumma akhadha sahibu shuf'ati ba'da zalika sa'annan in an yi wannan kima wanda zai yi shufa'a sai ya zo ya ɗauke shi bayan wannan ciniki da aka yi da abin da aka yi duk lissafin da aka yi duka shi zo ya ɗauka a kan haka a kiyas ma'ana waɗanda suka san kima abu za zo su yi ma abin farashi duk wanda ya sayar ya ɓoye baya son a san farashin sa nawa ne qala malikun imam malik ya ce wa shufa'atu thabitatun fi malil mayyiti yace shufa'a ta tabbata a cikin dukiyar mamaci kama hiya fi malil hayyi kamar yadda shufa take a cikin dukiyar rayayye fa in khashiya ahlul mayyit an yankasira malul mayyit fasammu qasamuhu thumma ba'uhu falaysa alaihim fihi shufa in suna ganin fa in khashiya ahlul mayyit an yankasira malul mayyit in magadan mamaci suna ganin suna jin tsoron kar wannan dukiyar ta kare dukiyar mana farashin abin ya kare ko darajar abin ta faɗi kasamuhu summa ba'uhu sai su rarraba sa'annan su sayar fa laysa alaihim fihi shuf'a to a lokacin ba su da shuf'a kenan qala malikun wala shuf'ata indana fi 'abdin wala walidati yace babu shuf'a a wajen mu a cikin bawa ko baiwa wala ba'irin wala bakaratin wala shatin wala fi shay'in min al-hayawani ولا في ثوب ولا في بئر ليس لها بياض بند ريجيا أتكي ريجيا سيتي ليس لها بياض rijiyar da ba ta da farfajiya gefe da za a samu wani fili da ita a yi amfani ce babu shufa a ciki amma in rijiya ce take da bayan abinda ake ce bayan bayan shine filin da ke kewaye da rijiyar ba a shuka komai ba a ciki filin yana da kima aiko إنما الشفعة فيما يصله أي أنه ينقسم شفعة ينا تبتاني أتكين أبن زائي رباشي وتقع فيه الحدود من الأرض أي إياكا شوى ونقى إياكا ونقى إياكا فأما ما لا يصله فيه القسم فلا شفعة فيه أبن بزائي ربا كما ريجيا بزائي شفعة بأتكين قال مالك إمام مالك يتي wa man ishtara ardan fiha shuf'atun wanda ya sai gona ko fili ko menene akwai shuf'a a ciki linasin hudurin mu wa'ansu mutane suna da haƙƙin shuf'a kuma suna nan falyarfa'ahum ila sultani sai ya kai karan wajen alkali fa imma an yastahiqu wa imma an yusallima lahu sultanu ash-shuf'ata ko ko su yadda ay shuf'a ko alkali ko sultan imamin musulmi ya ce a yi da ƙarfi fa'in tarakahun falam ya fa amurahun ila sultan in ya ƙyale su bai ɗaukaka abin zuwa wajen sultan ba wa kada alimo bishira'ihi kuma sun san lokacin da ya saya fatara ku zalika hatta tana zamanuhu suka ƙyale shi har lokaci ya yi tsawo sun ja'u ya tulubuna shuf'atahum fala ara zalika lahum imamu malik ce ba na ganin suna da haƙƙin shufa ya sha eh hannun jari da ake sayawa ta yaya mutum ya mutu ya bar gado shi ko kuwa yaya ai maganar shiya shi ne wane yana da shiya wane yana da shiya wane yana da shiya domin ya haifar da shufa ke ne me ya kawo shufa kana da shiya miliyan kaza wannan yana da shiya miliyan kaza wannan yana da shiya miliyan kaza kowa ba ya san mallakarsa ba to me ya kawo kuma shufa a to in ya ce zai sayar da tasa kuma me ce sayar ana sayarwa zai iya sayar da abin shi zai isa yadda abin shi sa'annan kuma tare da cewa wayannan ka'idoji duka in suka kafa ka shiga ci sai sun kafa ma doka dole ka bi dokansu اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم